الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da saduwa a ainihin wato wannan yammaci na ainihin wato daren lahadi daren 23 ga watan jimadil ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da 1438 wanda shi daidai da 18 ga watan ainihin wato Fabrairu 2017 miladiya wannan shine darasinmu na tara daga cikin giyar darasin littafin usulul thalatha wa adillatuha wallafar babban malami Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi littafin da ke karantar da mu ainihin wato daraja da ko martaba ta addinin musulunci da abin da ya kamata bawa ya ainihin wato kudirce game da Allah madaukakin sarki wanda shi ne ubangijinsa kuma jama'a mu sani wannan littafin yana karantar da mu dukkanin abubuwan da za a tambayi kowanne ɗaya daga cikinmu ne a cikin kabarinsa jama'a ran tashi alkiyama wannan nufin a cikin kabarinsa bayan mutuwarsa domin abubuwa guda uku ne za a tambayi kowa haka ne ko na farko me za a ce me za a tambaye mutum man rabbuka wane ne ubangijinka ko na biyu fa wa ma dinuka menene addininka na uku fa wa man nabiyuka wane ne manzonka abu na farko da muka fara shi ne menene ma'rifatul rabbi haka ne ko a cikin littafin ba manta ba haka ne ko daga nan sai muka zo ma'rifatu dinil islami bil adilla sanin addinin musulunci ta hanyar dalilai irin na shari'a a inda muka zo muna magana game da musuluncin nan gaba daya an gane wannan ko mun ga magana game da Allah madaukakin sarki game da tauhidin uluhiyya rububiyya al-asma' was sifat sannan kuma muka zo muka fara magana game da musulunci sai muka ce musulunci ne da ko yana addini gaba ɗaya ma a dunkule shine tambayar mu wa ma dinuka ko muka ce addini yana da maratib guda nawa guda uku akwai al-islamu akwai al-imanu akwai mene al-ihsan jayyid kuna kiyayewa zami wannan revision ne saboda mu fahimci inda karatun ya sa gaba jama'a dan kada a zo a tafiya ko mutum bai fahimci inda aka dosa ba waɗannan ababen guda uku jama'a su ne ababen da Allah ta'ala zai sanya waɗannan mala'iku su tambayi kowa a cikin kabarinsa a bayan mutuwansa Allah ta'ala ka ba mu ikon cin wannan jarrabawa sai dai jama'a mu sani wannan jarrabawan ba wai koya bane ka iya a'a tawfiqi ne daga Allah ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Allah shi yake tabbatar da waɗanda suka yi imani da shi a nan duniya, da tabbatacciyar magana a nan duniya ta hanyar yin imani da kuma tabbatar da irin ababen da suka tabbata daga Allah ta'ala. sannan wa fil akhira a gidan lahira ma Allah ne yake bai wa bawa dama na ya faɗi gaskiya ya kuma faɗi maganar da ta dace wacce za ta sabbaba mishi samun rahamar Allah ta'ala kuma mun sani hadithin Uthman dan Affana Allah ya kara mishi yadda hadithin da Imam Tirmidhi ya ruwaito Uthman dan Affan ya kasance idan aka je binne mutum a kabari sai ga yana ta kuka ina ta fashewa da kuka aka masa magana aka ce ya Uthman ma ya bikik ya kai Uthman me ke sa ka kuka ne idan aka zo aka ambaci aljanna da wuta baka kuka amma da zaran an zo ana ambata an an zo an birne mutum a kabarinsa sai aga kana ta kuka shi me dalilin haka sai ce wallahi ba wani abu yake sa ni kuka ba sai dai naji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal qabra awwalu manazil al akhirah kabari nan ne masaukin farko na zuwa lahira ce fa'in na ja minhu sahibuhu idan wanda yake wannan kabarin ma'abocin wannan kabarin ya tsira daga azabar Allah a cikin kabari Allah ya tsira da shi daga azaban kabari fama ba'dahu aisaru minhu duk abin da zai biyo baya na tsawon zaman da zai a kabarin sa zuwa ran tashar kiyama duk wannan tashin hankalin da za a kiyama jama'a to shi sauki zai dinga shiga har ya shiga aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su amma manzon Allah ya ce wa illam yanju minhu sahibuhu amma idan ma abocin kabarin nan bai tsira daga azaban kabari ba har ya kuskura aka azabtar da shi a kabarin sa fama ba'dahu ashadd minhu duk abin da zai biyo bayan zaman wannan kabarin na tashin alkiyama ko to shi ya fiye mutum bala'i da kuma tsanani a rayuwarsa la shakka wannan hadisin jama'a abin tsoro ne wanda yake nuna mana cewa wajibi ne mu yi kyakkyawan tanadi domin zuwan wannan lokacin domin tabbataccen abu ne Allah ya riga yayi shi yasa ma Allah ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai mai dandanan mutuwa ce Allah bai ce sa tazuqul zata a'a ma'ana an riga an zartas an gama ko dha'iqatul maut ma'ana mai dandanan mutuwa ce in dai an busa maka rai to an riga an gama Allah ta'ala ka sa mu cika da imani to jama'a kun ji don haka mun gama ainihin wato waɗannan maratib ko mun gama al-islam mun kuma yi mene al-iman mun tsaya ne a ainihin wato rukunin ƙarshe na imani shine al-imanu wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi shine mutum yi imani da me qaddara ko na alherinsa da kuma na me da kuma na sharrinsa idan da za a tambaye ka menene kaddara na'am me zaka ce na'am sai wa Na'am, kai kokari kai ma na'am. Na'am. Mana abin da ake nufi da kaddara jama'a wani ilimi ne wanda Allah madaukakin sarki ya rubuta kuma ya ajiye a inda yake, ya ajiye a wajensa. Na dukkanin abubuwan da za su faru tsakanin bayi. imma dai alkhairi imma dai sharri kuma Allah ta'ala sai zama yana mashi'a guda biyu akwai abin da Allah ne kadai yake so in ya so ne wannan abin zai faru akwai kuma abin da Allah ta'ala ya ba bawa dama a karan kansa shi ya decide din abin da ya kamata ya zama ina fata an gane wannan zamu zo ji wannan a cikin karatu jama'a to imani da kaddara shi ne mutum ya yi imani da cewa lalle Allah maɗaukakin sarki yana da ilimin komi a dunkule da kuma a rarrabe kuma ilimi ne wanda Allah ta'ala yana da wannan ilimin jama'a tun fil azal kamar yadda haushi ke cewa ko tun fil azal Allah ya riga ya rubuta wannan al'amari ya hukunta ya riga ya hukunta ɗaya ne wannan hukuncin ya dace da ayyukan bayi ne koko ya dace ne da ainihin wato aikin Allah domin akwai abin da ya dace da aikin bayi akwai abin da kuma ya dace da aikin Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko kuma dukkanin wannan ilimin jama'a Allah madaukakin sarki ya rubuta shi ne a lauhul mahfuz an gane wannan ko shi yasa Allah ta'ala ya faɗa cewa alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard shin wai ba ku da masaniyan cewa ne lalle Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin sammai da kasai inna zalika fi kitab lalle wannan maganar da Allah ya faɗa ko tana nan a rubuta a cikin littafi wani littafi alqur'ani ko lawhul mahfuz lawhul mahfuz shine Allah ce inna zalika ala Allah yasir lalle wannan abu ne mai sauki a wurin Allah madaukakin sarki haka nan akwai hadithin Amr dan As Abdullahi bin Amr ibn al-As Allah ya kara mishi yadda wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kataba Allahu maqadir al-khalqi خلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله مدعوكين سيكي يا رب تقدرا دكا أبوان لا سفارو جماعة ككب الله يا رجا يا رب تدك أبن ذي فارد باينسا tun gabanin ya halicci sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin Allah ya riga ya rubuta dukkanin abin da zai faru jama'a da adadin abincin da mutanen ƙasa za su ci tun daga kan annabi adamu alaihi salam har zuwa halittar ƙarshe Allahu akbar wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين هكا الله تعالى يقدر جماعة نفت عن قانا وانا سننكما متنيي إيماني إيماني لقدر يا قنشي متنيي إيماني لتشيوا باب وانا أبو da ke faruwa a nan duniya ko wanda zai faru da kai personally face Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara wannan abin zai faru Allah ya amince ya yi da faruwar wannan abin Allah shi ya so shi yasa wannan abin ya faru kuma da bai so ba da abin bai faru ba jama'a an gane wannan ko ɗaya ne wannan abin yana alaƙa yi da aikin Allah misali kaman saukar da ruwa ko gudanar da iska kamar yanzu ba sanyi ake yi ba da Allah wa yake san wannan sanyi idan za a kyala abin hannun bayi a ce to kowa ya ji abin da yake so wani zai zaɓa sanyi Na'am? Kenan mashi'a ce ta Allah ta'ala ko yake gudanar da ita cikin halittu, kuma bayan da ka iya dole ka yi haƙuri. Ci ba na fata an gane wannan. Eh, shi ne ma'anan, wa rabbuka ya ma ya sha'u wa ya Ubangijinka yana halittan abin da ya so kuma shi yake da zaɓi. In ya so, ya sa dukkanin abin da ya so ya faru ya faru, kai ba ka da cewa. An gane wannan ko? sannan a wata ayan a sautu a Ibrahim Allah ke cewa ya fa'alullahu ma ya sha Allah yana aikata abin da ya so an gane wannan ko? to akwai ayoyi da yawa da suka yi magana game da mashiyar Allah ta'ala a cikin alƙul'ani mai girma jama'a ina fata an gane wannan yawwa sannan kuma mutum ya yi imani da cewa lallai dukkanin abubuwan da Allah ta'ala ya halitta to gaba ɗayansu Allah ya halitta su ne da irin zatin da Allah yake so su kasance idan kaga wani mutum mai mokaɗaɗɗen baki haka Allah ya so ya gan shi wannan mai ƙatan kai wannan mai siririn jiki wannan mai ƙiba wannan mai tumbi wannan mai kaza haka Allah ya so ya ga kowa allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a kabaka shi ne wanda ya halicce ka ya daidaita halittarka kuma ya sanya ka a cikin kowace irin sura da ya so an gane wannan ko jama'a Allah shi ke da wannan ikon kuma yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya yi mene ya ƙaddara ku a cikin imani da ake son mutum ya yi ko a cikin haƙuri da ake son mutum ya yi kala uku akwai haƙuri wajen bin Allah akwai haƙuri akan yin haƙuri gabanin sabawa Allah na uku shine kayi haƙuri akan ƙaddaran Allah mare daɗi ƙaddaran Allah mai raɗaɗi kowa na san ɗa amma Allah ya so sai ya ɗauke kayan shi ba wani abu ne wanda mu muke so amma alkhairi ne a gare mu an gane wannan ko jama'a idan kai haƙuri ka mai da al'amarin zuwa ga Allah kuma sai Allah ya baka mene ya baka aljanna sai ne yin haƙurin to haka malam ibnu qayyim ya faɗa akwai as-sabru ala aqdari lahil mu'lima yin haƙuri akan ƙaddaran Allah mai raɗi wanda kuma Allah ta'ala ya riga hukunta jama'a wanda zai nuna maka yadda mumini yake rayuwa yana rayuwa ne a cikin wani irin yanayi mai daɗi wanda babu wanda ke jin daɗin wannan al'amarin jama'a sai mumini haka manzon Allah ya faɗa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair ka yi mamakin al'amarin mumini dukkanin al'amarin shi gaba ɗaya alheri in asabatu sarra idan wani jin daɗi da morewa da wadata ta same shi shakara sai ya gode wa Allah fa kana khairan lahu wannan sai zai masa alkhairi wa in asabatu darra haka nan idan wani sharri ya same shi ko wata cuta sabara sai ya haƙuri fa kana khairan lahu wannan sai zai masa alkhairi amma manzon Allah ya ce babu fa wanda zaka same shi da irin wannan jama'a sai mumini inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe sai mu gane cewa jama'a waɗannan abubuwan Allah ta'ala ya riga ya yi ya riga ya rubuta kuma ya zartas hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa wannan mai gaskiya abin gaskatawa ya bani labari shine wa manzon Allah sallallahu alaihi ce inna ahadakum يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها الله أكبر الله وفقنا بخير manzo Allah ya ce ɗayanku ana haɗa halittarsa ne a cikin cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana matsayin digon mani kwana arba'in yana matsayin gudan jini kwana arba'in yana matsayin gudan mene tsoka bayan ya kai wannan lokacin sannan sai a aiko mishi da mala'ika sai ya busa mishi rai sannan sai a umarci wannan mala'ikan da ya rubuta mishi wasu kalmomi guda hudu ya rubuta iyaka arzikin shi ba zai taɓa mutuwa ba jama'a sai ya cinye wannan arzikin kakaf sannan wani irin aiki zai a duniya nagari ko na banza sannan kuma za a rubuta ɗan wuta ne ko ɗan aljanna abubuwa guda nawa guda hudu sannan ajalinsa kwana nawa zai a duniya ba zai taɓa ƙetare waɗannan kwanakin ba walan yi akhirar Allah nafsan zai shi ajalwa to amma jama'a ku kula manzo Allah da ya gaba faɗin wannan gaba ɗaya sai ya faɗa maka wannan rubutun da kuke gani jama'a yana rinjayen mutum sai manzo Allah ce ina rantsuwa da wanda babu abin bauta bisa cancanta sai shi ya ce lallai ɗayanku zai rika aikata aiki irin na yan aljanna har sai an waye gari tsakanin shi da shiga aljannan nan zira'i ɗaya ne mutuwa ce kawai yana mutuwa sai aljanna sai wannan rubutun da aka yi nashi tun yana cikin mahaifiyarsa cewa dan wuta ne sai rinjaye shi sai ya koma yana aikata aiki irin na yan wuta shine shirka da Allah shine zuwa wajen bokaye shine tsubbace tsubbace shine roƙon waɗanda ke kwance a kabari shine aikata ayyukan shirka sai a waye gari kuma ya mutu yana mushriki sai ina inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' sannan ya ce lalle kuma ɗayanku zai rika aikata ayyuka irin na na ‘yan wuta har sai an waye gari tsakanin shi shiga wuta nan zira'i ɗaya ne mutuwa ce kawai sai wannan rubutun da aka rubuta cewa ɗan aljanna ne sai ya rinjaye shi sai ya aikata aikin aljanna sai shiga aljanna wannan ko ya faru ko zamanin manzon Allah ko wani ya musulunta yana musulunta aka je bakin yaƙi da shi manzo Allah ce jama'a ku yi yaƙi domin aljannan ku tana ƙarƙashin inuwar takobin ku ne kawai sai cizgi da binu haka da baki ce manzo Allah yanzu in na shiga filin na akashin aljanna zan shiga manzo Allah ce kwarai kuwa wannan bawan Allah ya fada yanzu bai musulunta ya fada ya je yana sara ana saran shi yana sara ana saran shi ha Allah ta'ala dauki nauyi ya dauki kwanansa ya shahada manzo Allah ya ce dan aljanna ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah daga cikin makotansa a garin Madina akwai bai Yahudi ya je gidansa gaida karamin yaransa ba shi lafiya dan saurayi da ya je gaida shi yace ya kake jin jikin naka sai yace ya kai yaro kace la ilaha illallah sai yaron nan kawai sai ya kalli baban shi baban yace kama Abul Qasim ainihin wato biyayya mana kawai sai ya kalli yace la ilaha illa ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah yana faɗin wannan kalmar jama'a sai ya cika sai manzon Allah ya fitar ga ya ce alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsiratar da shi daga imene shiga wuta kaga asali gaba ɗaya rayuwar shi ya kwashe da aikin menene amma tsakanin shi da shiga wutan mutuwa ce kawai ta rage Allah ta'ala ka sa mu shiga da imani ala ayyati halin jama'a na mana wannan sharan fage ne mu gane cewa kaddara wani abu ne wanda Allah ta'ala ya rubuta a wurin sa kuma sai ya faru an gane wannan ko Allah ta'ala ka shiryar da mu to shine abinda maliki cewa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri sannan mutum ya imani da kaddara na alherin sa da kuma na mene da kuma na sharrin sa an gane wannan ko jama'a wanda yake son ya fada bayani akan wannan jama'a ya karanta littafin alwabi as-sayyib min al-kalim at-tayyib na al-imam ibn qayyim al-jawziyya Allah ta'ala ya ji kansa yayi maganganu game da ainihin wato wannan al'amara Allah ta'ala ka shiryar da mu a gefe guda kuma jama'a akwai masu inkarin kaddaran nan kace a ba wani magana kaddara ƙarya kawai ake yi babu wani abu da ake kira kaddara Allahu akbar eh akwai masu wani tunanin har gobe suna nan kuma akwai 'yan ƙungiyar jabariya sannan akwai ainihin alƙadariya an gane wannan ko jama'a ƙungiyoyi ne guda biyu amma dukkaninsu ƙungiyoyin batattu ne na farko jabariya su cewa suke yi innal abda mujbirun ala amalihi wa laysa lahu fihi irada ce ai shi dan adam kamar ganyen itace ne baya tsunkowa ya faɗo sai an ce tsunko da kaddara sai ya tsunko ya faɗo saboda haka duk aikin da kaga mutum yana haka Allah ya kaddara mishi shi yasa in yana kafirki sai ya ce maka a ai kaddara shi haka Allah ya kaddaro in zama kafiri na fata an gane idan kuma ya zama mumi shi ce ka kaddara mu in yayi sata ko ya sha giya sai ya ce Allah ne ya kaddara mun da sha giya shi yasa zamanin Umar bin Khattabi radiyallahu anhu zamanin khalifancinsa wani ya zo aka kama shi ya sha giya ‘yan ƙadariya aka kama shi aka ce to kai ya aka ka sha giya ce wanda Allah ne ya ƙaddara in sha giya kuma ɗan katsabi ya ce to mun ji mu kuma Allah ya ƙaddara za yi maka bulala na fata an gane wannan kaga shi ma an kafa mashi mene hujja da ƙaddara haka ne ko kuma dole ya haƙura haka aka yi masa bulalinsa na tahziri jama'a ina fata an gane wannan na biyunsu su ne alƙadariya su kuma cewa yake suke inna al'abda mustaqillun bi amalihi fil irada duk abin da kaga bawa yayi to a karan kanshi shine yake son faruwar wannan abin Allah ba shi da hannu a ciki kun gane mun ci tsakanin abubuwan guda biyu ko shi wanda suka ce a'a shi bawa kawai kamar an daure shi ne in kaga yayi shirka to sa shi aka yi an kaddara mai yayi ne in kaga yayi bid'a an kaddara mai yayi ne in kaga ya zama mutumin kirki an kaddara mishi yayi ne shi ba shi da wani abu nashi ba shi da kudura ba shi da karfin iko su kuma wadanda suka ce a'a Allah ne ba shi da iko duk abin da kaga mutum yayi shi ya so an gane wannan ko aiki baya gudana sai akan wannan yanayi to dukkanin kungiyoyin nan jama'a guda biyu fatattu ne an gane wannan ko na farko Allah ta'ala ya riga ya ba dan adam zabi هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا basira inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ka gani man amila salihan falinafsihi wa man asaa فعليها وما ربك بظلام للعبيد ina fata an gano jama'a gashi nan a ayoyi da yawa a cikin Qur'ani Allah ta'ala ya ya ya ya faɗi wannan hatta a cikin sahabbai Allah ya nuna suna da irada da aka je yakin Uhud wasu daga cikin su Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ashe dan adam yana da mene yana da kudura ko na aikata wani aiki kaga wannan raddi ne ga su jabariya an gane wannan ko su kuma qadariya su ne akwai ayoyin su ma ake maida musu da martani akan irin waɗannan al'amara nasu an gane wannan ko shi ne irin Allah ta wala in shi'na la'ataina walau shi'na la'ataina kullu nafsin hudaha Allah ce inda mun so da kowace rai mun ba ta shiryarta walakin haqqal qawlu minni لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين kaga Allah ne yaso wannan ko shi yaso faruwar wannan abu an gane wannan ko Allah ta'ala ya sa mu dace to jama'a wannan shine imani da mene imani da kaddara akwai hadisi da ya kawo mana ko a cikin littafin ba akwai na'am akwai hadisin da ya kawo hadisin Umar bin Khattab ko ko babu ko anaku eh babu anaku amma sun wannan matanin fa oke sai mun gama al-ihsan ne ko za ka kawo hadisin gaba daya hada suri guda jayyid barakallahu fina wa lakum al-martabatu thalitha mataci na uku jama'a na addinin musulunci shine al-ihsan Allahu akbar kyautatawa ruknun wahidun shi wannan rukuni ne kwaya daya ba shi da na biyu wa huwa shine an ta'budu Allah ka'annaka tarahu shine ka bautawa Allah kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan ko baka ganin sa fa innahu yarak to shi yana ganin ka me wannan yake nufi jama'a ma'ana lokacin da kake aikata wani aiki ka ɗauka cewa gashi nan Allah yana ganin ka ɓaro-ɓaro domin in kai baka ganin Allah shi yana mene na ganin ka shi ne matakin mene muraƙaba shi ne an ta'abuda Allah ka annaka tarahu na farko ke ne shi ne matakin mene muraƙaba ku rika kiyayewa matakin mene muraƙaba me muraƙaba shi ne bawa ya rika halarto da girman Allah maɗaukakin sarki duk lokacin da zai aikata wani aiki idan aikin alkhairi ne ya sani Allah maɗaukakin sarki ya masa wani tanadi na ainihin wato lada mai gwabi idan aikin ma'asiya ne sabo ne ya tuna cewa ubangijin fa da ya halicce shi akwai wata azaba da ya tanadar game da mai aikata irin wannan mugunyar aiki sai zama bawa yana jin tsoron sabawa Allah dan ya san Allah yana mene Allah yana gani kuma ya sa mala'iku suna mene wa inna alaikum kiraman ya'lamuna ma taf'alu shi yasa ɗaya daga cikin magabata rahmatullahi alaihim ajma'in yake cewa dukkanin ɗan adam gaba ɗaya to kamar mutum ne wanda ke zaune a aji tsakanin malami da ɗalibi shi wannan malami yana ma ɗalibinsa shifta me shifta dictation ko kun fi ganewa a boko dictation shine a faɗa ma ka yi mene a faɗa ma ka yi me ka rubuta to rayuwarka gaba ɗaya kana ma mala'ika dictation mala'ikan da Allah ya sanya ka raqibun atid wannan mala'ikan wanda yake yana nan a halacce ko da yaushe tare da kai da ka aikata alkhairi sai ya rubuta da ka aikata shari sai ya mene sai ya rubuta sai ɗaya daga cikin magabata yake ɗan uwan shi wasiya yake ce mai ka duba duk lokacin zaka aikata aiki ka tuna alaman tumli wa ilaman yurfa wa kake wa shifta yake rubutawa wajen wa za a ɗauki aikin kuma a kai shi kenan an gaba wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai kasance ya mantuwa ba ba zai mance ba wai saboda ka aikata aiki kaza Allah ya ce ab na manta a shirya na kaza ga watan kaza kai kaza a'a duk abin da bawa ya aikata yana a halarci a wurin Allah shine matakin muraqaba matakin mushahada shine fa in lam takun tarahu domin idan kai baka iya ganin Allah ido da ido to fa innahu yarak to shi yana ka dauka kawai gashi na a wajen yana nan ina fata an gane wannan ya kake ji lokacin da zaka je ka faɗi wata magana game da mutum ka fara faɗin magana baka sai na wajen ba kana daga ido suka ido hudu da shi yaya mutum faɗin uwanka kenan kana jin ɗarɗar a zuciyanka ba ka jin daɗi sai ka fara wata yar hauragiya da wani ɗan kama kami haka da wani ɗan shan fanya wallahi sai kuma sai ka mutum ya ɗan kauce ko eh to jama'a haka ake so duk lokacin da ka tuna kana aikata wata ma'asiya ka tuna da Allah ta'ala sai ka yi ƙoƙarin ƙawarce wannan ma'asiyar kana tunawa a lokacin ka batta shi ne Allah ta'ala yake yaba masu imani innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idahum mubsirun Allah ya ce lalle waɗanda suke tsare dokokin Allah idza masahum ta'ifun min ash-shaytan idan wani sashi na kawata mugunyar aiki na shaytan da yayi musu suka aikata wannan aikin tazakkaru sai sai maza su tuna su fadaku fa idza hum wasirun sai ga sun fadaku nan da sai kuma su tuba zuwa ga Allah kuma ka'idar jama'a shine idan kana son Allah ta'ala ya yafi maka ya baka aljanna ka zamto daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya ce wasari'u إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين غيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة سوني وتند إدرسك أيكة ونمجنير أيكي أو ظلموا أنفسهم كذا لنتكاونا ذكروا الله سيستنا الله fastaghfaru lidhunub wannan fawun din alfawriya nan take sai su nemi gafaran Allah sannan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa dogewa akan wannan abin da suka aikata alhali suna sani wannan shine mumini jama'a an gane wannan ko Allah ta'ala ya datar da mu jama'a wannan shine al-ihsan an gane wannan ko shi yasa wani malami Mahmud al-Misri Allah ta'ala ya saka mishi alkhairi ya dauki wani littafi kwaya daya ya rubuta mai sunan littafin al-Ihsan Muhammad Hassan hafizahu Allah ta'ala ɗaya daga cikin manyan malaman sunna a Misra shi ma ya dauki alƙalamin sai ya rubuta littafi mai suna al-Ihsan kuma duka an gina kan wannan hadisin ne an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to malam bai kawo wannan nau'in ihsani ba malamai suka ce ihsani yana da fadi akwai al-ihsanu ma Allah ihsani ga Allah shine kai me ka rika kyautata wajen bauta masa bin dokokinsa kauracewa dukkanin abin da yayi me ya hane ka gaba da aikatawa an gane wannan ko da'awa kira zuwa ga addinin sai sauransu akwai al-ihsanu ma'a rasulillah ihsani gaba da manzon Allah shine kai imani da shi ta'atu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jitinabu ma naha anhu wa zajara sannan ya zanto kana taimakon sunnar manzon Allah wajen yada ta da kuma kiran mutane zuwa gare ta akwai al-ihsanu ma'a al-walidain kyautata wa iyaye wa bil walidaini ihsana akwai al-ihsan ma'a al-jiran kyautatawa makoci wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min sabai ka ce ya rasulullahi wane ne wannan wanda ka ce ba shi da imani ce man la ya'manu jarahu bawa'iqahu wanda dukkanin wanda bai amintar da makocinsa daga sharrinsa ba makocinsa bai aminta daga sharrinsa ba ma'ana mutumin da ke cutar da makocinsa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim man jarahu akwai al-ihsan ma'a zawj kyautatawa tsakaninka da matarka wa ashiruhunna bil ma'ruf ka zauna da su da kyakkyawan zamantakewa akwai al-ihsan ma'a al-abna aw ma'a al-aulad ya'in da ka haifa a cikinka akwai ihsani tsakaninku irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama akwai al-ihsan ma'a al-ulama shine kyautatawa malamai zato da kuma ba su uzuri akan abin da suka aikata bisa kuskure da kuma jayuwa zuwa dukkanin abin da suka kiraye ka zuwa aikata wani alkhairi na fata an gano akwai jama'a ihsani yana da yawa malamai sun kakkasa wannan kuma insha Allah ta'ala a wannan masallacin zamu zo mu karanta wannan littafi mai suna al-ihsan saboda mu san wani irin kyautatawa zamu tsakaninmu da Allah tsakaninmu da manzon Allah tsakaninmu da sahabbansa tsakaninmu da iyayenmu tsakaninmu da abokanan zamanmu tsakaninmu da makota da sauransu muna buƙatar wani ilimin jama'a ilimi ne wanda zai taimake ka wajen samun kyakkyawan zamantakewa tsakaninka da mahaliccinka da kuma sauran bayan Allah ƴan uwanka Allah ta'ala ka datar da mu na'am to shine malai yake magana anan sai malai ya kawo mana ayoyi sai ya ce wad dalilu dalili akan cewa ihsani ɗaya daga cikin maratib na addinin musulunci qauluhu ta'ala shine fadin Allah ta'ala inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun lalle Allah yana tare da waɗanda suka yi taqawa suka tsare dokokin Allah wal ladhina hum muhsinun da waɗanda ke kyautata aikinsu zuwa ga Allah Allahu akbar al-allamah as-sa'idi alayhi rahmatullah أسين تفسير سا تفسير كريم تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان yace abinda wannan aya take nufi shine lalle Allah yana tare da bayin nan nasa waɗanda duk lokacin da ya umarce su aikata wani alkhairi za ga suna kokarin yi da ya ce su bar mummunan aiki za su kaurace masa kuma suna halarto da Allah madaukakin sarki a cikin kowane aiki da suke aikatawa a kullum a koda yaushe shi yasa sai Allah ya ce inna Allaha ma'a kaga wannan jama'a daraja ce fa ko Allah ya ce ma yana tare da kai ai daraja ce an gano nan ko jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu to gashi Allah ta'ala ya ce Allah yana tare da waɗanda suke masu tsare dokokin Allah su ne masu takawa wallazina hum muhsinun to me takawa ne na'am mene tsoron Allah me ya kyauta aikin me ya kiyaye sharɗin mene ne shi barakallahu fiq inda aka faɗa ka ce kawai attaqwa abinda ake nufi da attaqwa kamar yadda wasu malamai suka faɗa ka ce imtithalul awamir wajtinabun nawahi aikata duk abin da aka ce maka kai da kuma kauracewa duk abin da aka ce kai ne ka bari ɗaya daga cikin magabata yana cewa attaqwa an yuta'a fala yu'sa shine kai wa Allah da kada ka saba masa wa an yuzkara fala yunsa ka yawaita tuna Allah da ambatansa kada ka manta da shi wa an yushkara fala yukfar ka kuma yi masa godiya akan dukkanin ni'imar da ya maka kada ka butulce masa yace wannan shi ya kira taqwa al-imam ibn rajab al-hanbali Allah ta'ala ya ji kansa sharhin da ya ma 40 an-nawawiyya yake bayani game da taqwa yake cewa jahili baya jin tsoron Allah Allah shiga ta malan ya zaka ce jahili baya jin tsoron Allah yace to me zai ji tsoro abinda bai ka taba ganin wanda ke jin tsoron abinda bai san shi ba jahili ya san Allah ne ya san hukumar Allah ya san rahamar Allah ya zai tsoronsa ce ba zai taɓa yiwuwa jahili tsoron Allah shi sa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama masu jin tsoron Allah kawai su ne masana Allah Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su wa tawakkal ala wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala wa tawakkal ala al-azizir rahim kuma ka dogara ga wannan wanda yake al-azizu mai karfi wanda babu abin da ke buwayarsa shine al-azizu buwayi gagar misali al-haki ar-rahim wanda kuma shine mai jin kai ga bayinsa alladhi yaraka hina taqum wanda shi yake kallon ka yayin da kake miƙewa kenan ashe ku duba an ta'budu Allah ka annaka fa in lam takun ka gani ana an ce wattawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim yayin da ka dogara da shi ai kana ganin ka annahu yaraka kenan ku amma anan alladhi yaraka hina taqum fa in lam takun tarahu fa innahu wanda yake ganin ka yayin da kake miƙewa wa taqallubaka fi sajidin wanda yake kallon ka yayin da kake kai komo kana yin sujada ga Allah kaga matakin ihsan ya fito ko eh domin jama'a ba wai a karanta aya ba kai a wuce a'a tana da alaka to ne a ce ka dogara ga wanda yake al-azizur rahim ai ba ka gare shi ko amma kace ka dogara gare shi ka annaka tarahu nan kuma sai aka ce allazi yaraka hina taqum wanda shi yake kallon ka yayin da kake tsayuwa wa taqallubaka fi sajidin da kuma kai komo da kake yi shine at-taqallub kai kawo da kake yi yau ka je masallaci gobe ka je anjima ka yi nafila yana kallon ka innahu huwa as-sami'ul alim lalle Allah shine as-sami'u mai ji al-alim kuma wane masani jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka datar da mu wa qawluhu ta'ala ta ko fadin Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan id tufiduna fihi وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله أكبر الله ينفع ومنظم الله صلى الله عليه وسلم إرن نئم من دي مسد الله يتي وما تكون في شأني يا رسول الله بزافك تبك سنشيوا كوكو ياكو جماعة بزاكو تبك سنشيوا فأتكين wani sha'ani ba da kuke aikatawa wa ma tatlu minhu min qur'anin ba za ka taɓa karanta alƙur'ani ba littafin da Allah ya so ka ɗauka kana karantawa tilawatan wa tadabburan wa amalan wa tatbiqan Allah ya ce wala taqra wala tatlu minhu min qur'an ba za ka taɓa karanta alƙur'ani ba ka bi karantawan qur'anin wala ta'maluna min amalin ba za ku taɓa aikata wani aiki daga cikin ayyukan da kuke aikatawa ba illa kunna alaikum shuhuda face a lokacin da kuke aikata wannan aikin muna nan muna kallon ku in tufiduna fi yayin da kuke kutsawa cikin aikata wannan aikin Allah yana gani Allahu akbar kaga matakan duka guda biyu sun tabbata ku to Allah ta'ala ce kuma yace wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharra babu wani abu daidai da kwayan zarra wanda zai iya buya gaban ubangijinka a sama ne a ƙasa ne kai ko da bai kai ƙwayan zarra ba Allah ce face wannan yana nan a rubuta cikin lauhul mahfuz Allahu akbar to ashe idan bawa ya san wannan jama'a me zai kai bawa zuwa ga aikata ganganci hmm Allah ta'ala ka gafarta mana Allah ta'ala ka ji kanmu to bayan malam ya gama kawo mana wannan sai ya ce wad dalilu minas sunnah dalili ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da waɗannan maratib da muke magana al-islamu al-imanu al-ihsanu ko da gaba ɗaya su kashe-kashensu sai ma da ce dalili daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya shine hadithu jibra'il al-mashhur an umar radiyallahu anhu qala hadithin nan shahararre wanda yazo daga hadithin jibril hadithin umar dan khattabi Allah ya kara mishi yadda قال عمر بن الخطاب يتي بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم شي وترانا muna cikin zaman zaman mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan ya ishe falalaku yanzu akwai da yake zo da manzon Allah shi kai shi zama da manzon Allah jama'a farla ce mai zaman kanta wacce Allah wacce Allah ya ki sauran al'umma su samu sai sahabban manzon Allah su kadai Allahu akbar Allah ya kara musu yadda ci wata rana muna cikin zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kwatsam tala alaina rajul rajul sai ga wani mutum kawai ya fito ya fuskanto mu shadidu bayadu thiyabi mai tsananin farin tufafi ma'ana tufafin shi fari kal ku duba abin da ake safa ce maka sahara ce ka taba ganin mutumin da ya tafiya a cikin sahara da riga fara kal ƙura na tashi amma a waye rigar shi ba ta yi ba zai yi su ma sun yi mamaki shadidu bayadu bayadu thiyabi mai tsananin farin tufafi shadidu sawadi sha'ar mai tsananin bakin gashi ma'ana ko irin gizo da ƙuran nan bai yi ba iska ga iska ta kaɗa amma alamu na nuna cewa wannan ya fito daga wani wuri mai nisa ne babu sannan wala ya arifuhu minna ahad cikin mu babu wanda ya san shi hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wa sallam har sai da ya zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi sai ya jingina gwiwoyinsa da manzon Allah ووضع كفيه على فخذيه ya kuma daura hannayensa akan cinyoyinsa akwai fasarori bi da malamai suke anan kace imma dai ya zama cewa da je ya fuskanci manzon Allah manzon Allah na kallon shi sai ya jingina guyo shi da wani na manzon Allah sai ya dauki hannayensa sai ya daura akan cinyan manzon Allah fasaran farko ko kuma a'a wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi zamin sai kuma kan mutum sai ya ɗauki hannayensa kuma sai ya ɗaura a kan mene wanne ya fi ladabi a ciki ina fata an gane wannan eh wa qala sai kuma ka ce ya muhammad mana ya san shi kenan ko Ya ce ya muhammad ya kai annabi muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi akhbirni an al-islam ba ni labari mai game da musuluncin nan wai shi musuluncin na kan me aka gina shi ne menene shi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce al-islamu an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah musulunci nan fa shine ka shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai kuma lalle annabi muhammad manzon Allah ne wa tuqimus salah sannan ka tsaye da sallah wa tu'ti zaka kuma ka bayar da zaka wa tasuma ramadan ka azumci watan ramadana wata hujjal baita kuma ka ziyarci ɗakin Allah inistata'ta ilaihi sabila idan ka samu daman aiwatar da haka qala sai wannan mutumin da ya tambaya sai ce sadaqata ka faɗi gaskiya ma'ana yayi mi ma'ana yayi mi ya sani ko ce sadaqata eh ka faɗi gaskiya fa ajibna lahu sai muke mamakin shi yas'aluhu wa yusaddiquhu yana tambaye shi kuma in ya faɗa sai ce gaskiya ne waye wannan kuwa sabai suka cika da mamaki qala fa akhbirni anil iman to ba ni labari game da imanin nan mana qala sai manzo Allah ce an tu'mina billah shine kai imani da Allah mun yi magana game da imani da Allah ko wa malaikatihi da malaikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir ko mutum ya yi imani da rana ta mene ta ƙarshe alƙiyama kenan ko wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri kuma kai imani da kaddara na alheri da na sharri qala sadaqata sai ƙara cewa kwarai kai gaskiya abin mamaki ko qala fa akhbirni 'an al-ihsan to ba labari mana game da ihsani wai menene kyautatawa قال أن تعبد الله كأنك تراه شيني كبوتا الله كمن كان غننسا فإن لم تكن تراه دومن كي إذن باكا غننسا فإنه يراك تو أي شي أنا غننك تو أنا حديث ما أنا لو تفسر إن بدي أسكي مي مسوانا ما سو وحدة الوجود ما سو وحدة الكون شو هالتين الله قبائل أي أبديني دك أبنك غني الله ني saboda da Allah bai yi tajalli a jikin wannan abin ba da wannan abin ba saman mai bane babu ne shine abin da waƙar da wani shehi ya faɗawa wani wani muridinsa yace ka rike wannan waƙar da kyau kakkai saka ci da su ka haddace ka rika cewa Allahu qul wa dhalil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali fal ghayru duna Allah in haqqaqtahu adamun ala at-tafsil wal ijmali من لا وجود له من ذاته فوجوده لولاه عين محالي ina fata gane wannan haka ya dinga faɗin magana sai ma ya kai ƙarshe ce fal'arifu na fanau to su kuma sana Allah sun riga sun kai fana'i sun nitse bi Allah mai sharu shay'an su ba sa ganin komai si wal mutakabbirul muta'ali face Allah madaukakin sarki madaukaki kuma wanda yake mai kasaita suka ce duk wani abin da ka sani halitta ne to banda samuwan Allah da wani abin babu ne to tunda haka ne to ba matsala a bauta a a iya ganin shi a ce mai Allah sai ga irin waɗannan sai wani haɗa wa kishi a Allah kana ina ne ba ka ba Allah sai ce haba Allah haba Allah kake min wasa ne kamin izgili ne sun mai abin abin wasa a garin nan akwai su da yawa a garin nan akwai su da yawa akwai wani wanda shi ya zauna ba abin da yake karantar da yaran sai wannan dan nayi zama da ɗaya daga cikin su ina faɗa mishi yace mai to kun ce kuna karanta littafi kaza a wurin shi sunan littafin kashiful ilbas shi kuna karantawa a wurin shi gashi abin da ake cewa ya ce tauhidi kala uku ne akwai tauhidin farko shine na yan fari fari wanda suka fara shiga musulunci توحيد المبتدئين سنة لا إله إلا الله أكو توحيد المتوسطة وأن سكما ينطيك أطيكيان سنة ما صفت لا إله إلا أنت أكو كما توحيدنا من يمن ين يتي وأما الكمل أما ين أجن تبارك الله فيقولون لا إله إلا أنا sai kawo magana abu yazid al-bustami wani dan iskan sufi abu yazid yana zaune aka yana cewa la ilaha illa ana subhani ma a'zama sha'ani kace ka to wannan ya shiga wata halala ce ta ta ta ta irin rabbaniya da sauransu dai san wani hali yake ciki ba yanzu kila ma ba shi bane anan yake zaune jikin da muke iya gani amma ruhin nashi yayi fana'i bayan ya dawo hayyacin su kace a shehi mun ji ɗazu kana cewa la ilaha illa ana subhani ya ba ku kashe ni ba ai da kun kashe ni ce da kun kashe ni da kun zama ku dinnan masu yin yaƙi domin taimako addinin Allah ma'ana shi kansa ya da shi menene shi kafiri ne kuma sai ya ce musu wai kuma da kuma ni na zama shahidi kaji ku tufka da wawara to abin da suke cewa shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bauta Allah kaman kana ganin sa fa in lam takun to in baka zanto kana ganin nashi ba ma'ana a wannan lokaci in baka zama kai ma Allah bane to fa innahu yaraka to shi yana ganin ka kace to ba mu komai komai zai zama Allah na ga sanan da yawa Allah ta'ala ka shiryar da mu to ne ka bauta Allah kaman kana ganin sa domin in baka ganin sa shi yana ganin ka an gane wannan ko qala sadaqata sai ce kwarai kai gaskiya fa akhbirni ani sa'a ce to bani labari mana game da tashi alkiyama wai yaushe ne alkiyama za ta tashi wai Allah ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il me yasa ba ce bi a'lami ba na'am daliban nahwu me yasa ba ce bi a'lami ba ai ya kamata da harfin jarra ya zo ko a ce bi a'lami dim suna a larabci duk suna ne zo a lafazin af'ul to wannan sunan ba a mai jarra da kasra ina fata an gane wannan shi yasa ma duk qur'ani haka yake awa laysa Allah bi a'lama bima fi suduril alamin haka yake a larabci sai ce bi a'lama min as-sa'il wanda wanda ake tambaya bai kai wanda ya tambaya din sani ba wai ba ku gane ba ko an gane wa ake tambaya shi al-mas'ul ko al-maf'ul kenan shi ne maf'ul ko waye kuma al-fa'il mai tambayan as-sa'il kenan malaka jibril sai ce mai to wanda ake tambaya shine manzon Allah bai kai wanda ya tambayan sani ba ma'ana wanda ya tambayan ma yafi wanda aka tambaya din sani yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana مرسى قل إنما علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ba wanda ya sani da shirar tashi ba wanda ya sani alamomi dai manzon Allah ya bayar haka yace bu'ithu ana was-sa'atu kahataini an aiko ni tsakani tashar kiyama kamar haka manzo Allah ya sa wannan ya tsunna shi guda biyu haka amma manzo Allah bai sai shi za ta shar kiyama ba jama'a an gane wannan ko jayyid qala fa akhbirni an an imaratiha to manzo Allah tun haka ne ba ni labari game da alamomin tashar kiyaman mana manzo Allah ya ce anta lidal amatu rabbataha shi a wayi gari baiwa ta haifi uwar gijiyanta an gane ko malamai suna fasahohi da yawa jama'a tun ba shi mahallin shahid din mu ko eh wa an tara al-hufat al-ura kuma za ga wasu mutane suna tafiya babu takalma al-ura ga suna a tsarara ba su da kayan kirki a jikin su al-alata talakawa fitik ri'a ash-sha'i masu ma ainihin kiwon awaki yatatawaluna fil bunyan za ka same suna ta gasan gina manya-manyan gidaje a birane wai lokacin ya yi kuwa? eh? ko bai ba? za ga mutum eh? za ga mutumin da ko takalmi baya sawa a gidansa amma waye gari ya zo ya shigo birni ya gina manya-manyan gidaje wannan ya gina hawa kaza ya yi ni kuma hawa kaza zan yi ba haka bane shi ne tatawayuna fil bunyan Allahu akbar qala Umar bin Khattab ya famada sai wannan mutum ko sai tafiye shi falabithu maliyan ni kuma na tsaya tsawon lokaci kwanaki masu yawa ina ta lissafi kai wane ne wannan zai zo ya tambaya ba san shi bane ya zo ya dinga tambaya kuma in yace aka bashi an sai ya ce sadakata shi falabithu maliyan na tsaya tsawon lokaci tsawon kwanaki masu yawa فقال سيما قالت يا عمر يا كي عمر أتدري من السائل ويكا سن وايه ne yake mun nan tambayoyin qultu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa suka fi sani qala hadha jibril ataakum yuallimukum amra dinikum sai jibril ne yazo ya sanar da ku al'amarin addininku wannan hadisi ma muslim ya fitar da shi a labban hadisi ne takwas a cikin sahih littafinsa Allah ta'ala ka shiryar da mu mahallin shahidai addinin musulunci yana da matakai guda nawa matakai guda uku al-islamu al-imanu da ko mene al-ihsan yanzu mun zo nan gaba insha Allah ta'ala zamu zo kuma ma'rifatu anihin wato annabi ko nan zamu shiga insha Allah ma'rifatu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an gane ko kuma sanin shi ya kunshi sanin nasabansa da sani irin sakon da Allah ya bashi da sani irin darajar da Allah ta'ala ya bashi da sauran abubuwa zamu zo mu ji insha Allah ta'ala sati mai zuwa muna roƙon Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah sami tare a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙon ka sanya mu daga cikin bayanka na gari ya Allah muna roƙonka ka sanya hannu a cikin jagorancin shugabanninmu ka ba su iko yi mana adalci ya Allah muna roƙon Allah ga shi shugabanmu shugaban ƙasa gaba ɗaya Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah kuma ya dawo mun da shi lafiya ya Allah muna roƙon kada ka bashi da wayansa Allah kaka bashi da iyawansa ya Allah ka iya masa ka dafa masa akan wannan jagoranci da shi dukkanin sauran jagororin mu Allah muna roƙon Allah ta'ala ka taimake su Allah muna roƙonka ka ba su ikon yi mana adalci ya Allah muna roƙonka mu kuma ka ba mu ikon sallamawa da dukkanin abin da za su yi mana na gyara Allah ka ba mu lafiya ka zama da mu lafiya ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga aljanna ka sanya mu aljanna اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى أعمالنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف قلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته